بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وهي فيها مآرب أخرى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalin uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba da yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya dade mu wannan yini mai tarin albarka yinin talata wanda ya daidai da 21 ga watan 11 watan zulqida yau hijira na da shekara 1443 daidai da 21 ga watan 6 miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usunna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan yini kuma a daidai wannan lokaci a wannan masallaci namu mai albarka idan masu bibiyar masu manta ba muna cikin suratul anfal sura mai namba ta takwas idan ka faro kirgen surorin alkur'ani daga sama karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta goma sha hudu a wannan sura yau za mu tashi aya mai namba ta goma sha biyar a wannan sura insha Allah alarma faɗin Allah ta'ala da shi cewa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار na'am ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال Hmm.
إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة Hmm.
أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير
muna nan dai magana cikin magana akan yakin badar domin kusan mawdu'in surar abin da tafi yawan karantarwa kenan game da kadiyya da ta faru a badar yakin da aka yi shekara ta biyu bayan hijira Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani idza laqitumul ladina kafaru zahafan idan kun hadu da ku da kafirai kun yi arba ga ku ga su zahafan shine mutakarrinin ba'dukum ila ba'd wanda kun je jikin juna da juna ga ku ga su za a gwabza yaki kenan to Allah ya ce fala tuwalluhumul adba kada ku juya musu baya Allah ta'ala iya koyawa mu'minai jarumta anan kenan duk inda suke sun fi ku yawa sun linka ku wajen sau uku da wani abu to amma Allah yake cewa in ga ku ga su to kada ku juya musu baya zahafan mujtami'ina mutarahimin ba'dhum ila ba'd watazahufi hini at-tadani fil qital at-tadani fil qital kusanta a fagen yayi da yakin da haka ake yayi ga tawagar masu imani ga takafirai hatta uhud ma abinda manzon Allah aka fara yi kenan kirawo dai a can dai anan biyu anan biyu anan sai a fara gwabzawa tsakiya sun yi su tawagar musulmai tana nan barin tawagar kafirai tana can barin sai a kirawo su turo nasu biyu su ma musulmi su turo nasu biyu sai a haɗu a tsakiya wanda a kai ƙasa sai yan wanzo su ja shi ke sai ya sake ɗebo an sa sake gwamawa to daga cikin salon yaƙi da ana irin wannan ana kusantar juna sosai to Allah ya ce in kun je kun kusanci juna da su ɗin to kada ku juya musu baya domin almominar ƙauyu khairun min mumini da'if mumini jarimi mai ƙarfi mara tsoro to ya fi mumini a lankosa alkhairi abun Allah mumini ga imani amma ga rauni ga imani ga ragwanci ga imani ga kwaɗayi to babu shakka mumini mai ƙarfi jarimi ya fi wancan abun Allah subhanahu wataala mazan Allah sallallahu alaihi wasallam jarimi ne akwai wata ƙadiyya ta faru a garin Madina bayan an yi hijira aka ji fashewan wani abu kowa ya tsorata a garin madina hatta jariman masu kasa fitowa irin su ali bin abi talib irin su khalid bin walid kowa ya tsorata to can da kura ta fara lafawa jarumai suka fara fitowa daga gida to a lokacin mazan alhari ya je gun ya dawo da ya dawo sun fara fitowa kisa lamturawo lamturawo kowa ya kwantar da hankalinsa ba wani abu da ya faru domin shi ne jarumin jarumi sallallahu alaihi wasallama idan fagen jarumta ne shi ne a gaba a uhudu wani sahabi yake cewa wallahi duk zuwa muka yi bayan manzan Allah muka buya da ƙura ta yi ƙura yaƙi ya yi yaƙi ya ce manzan Allah ne zai mana garkuwa a bayansa muke fake ba domin manzan Allah jarumi ne sallallahu alaihi wasallam to haka ake san dukkan masu imani su zama idan an haɗa sharuɗan yaƙi ya haɗu ga ku ga su an nemi taimakon Allah to Allah ce kar ku juya baya kar ku yadda ku juya musu baya wal- fala tuwalluhumul adba wa man yuwallihim yawma yuzin dubara duk wanda santsin kafarsa ya dauki ya juya baya ya gudu da niyyar ya tsoranta ko iya tsoron kisa ko ya firgita yau ma'izin a wannan rana to ɗaya daga cikin malamai ya ce yau ma'izin a badar ake nufi kamar yadda malamai suke ta bayani akan wannan akwai abu sa'id al-kudri radiyallahu an ya ce a wannan aya ta hana musulmai ta haramta musu juya baya a fagen yaƙi to ƙarfinta ya fi a yaƙin badar tunda Allah a gaba har alƙorin wuta yi wa irin waɗannan mutane an fahimta yau mai izin dubarahu illa mutarifin likita wanda aka ba shi dama ya juya baya sai mutumin da zai yi makida ta yaƙi ya ɗan gudu ya zagaya amma ba guduwa yi ba alharbu kudu'a haka suka ce shi yaƙi ɗan yaudara ne ya ɗan juya baya iya wani abu ya samu wani haukansa to wannan juya bayan da niyyar dibara ta yaƙi ba matsala ba ne abu mutu hayyizan ilafiya ko kaga wasu 'yan uwanka jama'a kai kai kaɗai ne a tsakiyar kafirai amma gefen kakon yawanka musulmi ka gudu koma cikinsu ba matsala ba ke nemi ta hayyizan ilafiya a yi mutu don menene ilayar tuwalik wanda za ka yi kokarin ka fada cikin yan wauka da karfi sannan ku dawo ku yaƙe su to allah ya ce faƙaɗi ba a biya zaɓe min allah duk ba wanda ba ɗayan biyun nan ya yi ba ko gudu domin dibara ta yaƙi ko gudu domin ya fada cikin yan wasu ƙara ƙarfi idan ya gudu don tsoro don ragwanta to faƙaɗi ba a biya zaɓe min allah a yi raja'a bi gadabin min Allah ba'un tana cikin huruful jar ko malaman nawa sun ce huruful jar yanu ba'dahu ba'da faqad ba'a bi gadabin min Allah faqad ba'a ila gadabin min Allah ya juba ya fada cikin fishin Allah da ba'un da ila duk suna cikin huruful jar an fahimta da min da sauransu to faqad ba'a bi gadabin ai faqad ba'a ila gadabin min Allah ya fada cikin fishin Allah wa ma'awahum jahannam Allah ta'ala ci irin waɗanda makoma su huta wa bi'sal masir makoma ta yi muni indai har makoma ta zama wata ta yi muni Allah ta'ala ya kiyaye shi a wa manhiyun fi hadhihi al-aya an-nahyu al-inhizam min al-kufar wa tawalli anhu a wannan aya darasin da ke cikin ta shine hani game da juyawa kafirai baya illa alaniya at-taharruf lil-qital sai da niyyar wata dibara ta yaƙi wal indimam ila jama'a minal musulmi ko ka je ka haɗu ƙara yawa a wata ɓangare wanda musulmi suka fi yawa li yasta'ina bihim wa ya'udu wa ya'uduna ila qital ku je ku ƙara yawa sannan ku dawo ku yaƙi kafira faman walla zaharahu duk wanda ya juya baya ya gujewa kafirai la ala hadhihi niyya wanda baya cikin wannan ɗayan manufa guda biyu to lahiqahu alwa'id zai haɗu da narko da azaba daga Allah ƙala Allah ta'ala faƙa da ba'a biyar gazabi min Allah ai zai juya wannan gudun da ya to a cikin fishin Allah zai juya wa ma'awahu jahannam makomar wa ma'awahu jahannam makomar irin waɗannan mutum wuta ce wa bisal masir Abu Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yake cewa a haza fi ahli badr khassa wannan narkon azaba da in ka gudu a yaƙi za ka fada cikin fishin Allah har makoma ta zama wuta to abu sa'id ya ce ayar tana nufin a yakin badar ne kawai amma ba sauran yaƙoƙi ba ma kana yajuzu lahum al-inhizam hakan bai dace su gudu ba a badar li anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'ahu domin manzon Allah iya tare da su wa huwa qaulul hasan wa qatada wa dhahak wannan shine qaulin imamu al-hasan al-basri da imamu qatada bin di'ama as-sunusi da imamu dhahak duk wannan magana ce ce ayar tana nufin guduwa a yakin badar shine wanda mutum zai juya cikin fishin Allah kuma zai zamto kuma sauta qala zaid bin abi habib ɗaya daga cikin magabata yake cewa awjaballahu annar liman farra yawmi uhud afwan liman farra yawmi badr duk wanda ya gudu a ranar badar to awjaballahu nara kamar Allah ta'ala ya wajabta masa da wuta falon maka na yomi uhudin amma ranar uhudu da ƙura ta yi ƙura suka gudu sai Allah ta alaƙi ce inna masta zallahun mu shaitanu bai ba'adi ma kasabu wala gada a fallahu anu sun gudu ne domin shaitan inna masta zallahun mu shaitan shaitan ya zai zabar musu da kafa bai ba'adi ma kasabu domin sun ga wani abu da suke bukatar su kama lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora Abdullahi bin Jubair dan gidan Jubair bin al-Awwam dan gidan na na asama binti abubakar radiyallahu anha ya ɗora shi akan dutsen ruma ya ce da shi da wa'ansu sahabai sama da hamsin da bakwai kamar yadda shamsuddin a zahabi ya kawo ya ce kada ku sauka daga wannan dutsen ko kun ga aina kace-kace da nama mukar ku sauku mazan Allah ya ɗora su a wannan dutse domin shi ne kwamandan yaƙi to ana gwamza yaƙin uhu da farkon gwamzawa sai ake kora kafiran har sun fara guduwa suna jefar da kayan suna jefar da makamansu da abubuwansu na yaƙi suna jefarwa to sai waɗannan na kan dutsen suke cewa masauƙa mai ibu ganima ganimatar ganima sai abdullahi bin jibril ce a'a ga abin da manzon Allah ya ce mana kada mu sauka a wannan dutsen har sai abin da hali ai suke cewa ai ai dubarar yaƙi ce manzon Allah ce kada mu sauka domin dubarar yaƙi to yaƙi ya sun gudu ai sun fara gudu a masauka kawai wajen mutum 40 suka sauka aka bar mutum 10 a wannan dutsen to saukar su daga wannan dutsen sai ya jawo rashin nasara a gun musulmai tunda farkon yaƙin Uhudu musulmai ne masu cin nasara Allah ta'ala ke cewa wala qad sadakum Allahu wa'adahu istahsunahum bi izni ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين
bayan kura ta lafa an kashe waɗanda aka kashe yakin uhudu to sai Allah ta'ala yake nusar da masu imani rashin nasar da samu a uhudu ga dalili na ruwa baya tsami banza tunda Allah ya alƙawarin zai taimaki masu imani a duk inda suke Allah ya ce wa laqad sadakum Allahu wa'adahu haƙiƙa Allah ta'ala ya gaskata muku alƙawarinsa farkon yakin uhudu kenan iz tahsunahum bi izni alhasu shine alqatlu zari'a lokacin da kuke karkashe kafirai kisa mai yawa kun fara kai su a farkon yaki ta wasu na hun bi izini ai bi izinillah kuna kashe su da izinin Allah hatta iza fashiltu har lokacin da waɗancan na kan duniya suka samu fashal suka samu rubuwar kai kwamanda iya ce mu zauna wani suna cewa mu sauka mu sauka mu zauna to da yawa suka sauka wata nazatun fil amr kuke jayayya wa asaitu min ba'di ma arakum ma tuhibbun kuka saba wa kwamandanku ko kuka saba wa manzan Allah bayan idan ku ya nuna muku abin da kuke so an fara jefar da kayan yaƙi kuna neman ku ɗau ganima sai Allah ya ce minkum man yuridu duniya daga cikin ku akwai masu manufar duniya a cikin sahabbai ba wanda suka ji yaƙin Uhud ba ga su ga manzan Allah ga alƙur'ani iya sauka amma da suka saba wa manzan Allah Allah bai bar su ba yace daga cikin ku akwai wanda manufar su duniya ce kawai wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku kuma akwai mazu lahira ce a gaban su kawai ba ruwansu da duniya sun masarafa kuma anhum Allah ce sanan na mai da damar zuwa ga su kafiran na juyar da damar ta koma hannunsu da a hannunku take li yabtaliyakum domin na jarrabe ku amma wala qad afa ankum ku ji Allah ya yi muku abinda yin shi a ba sa so kenan Allah yayi fadan yayi fadan amma da kadai ce wala qad afa ankum ku ji na yi muku kuma sai me babu sun mai laifi ya ce ya yafi dama shi aka yi wa laifin kuma ya ce ya yafi magana ta ƙare kuma in Allah ya yafe laifi kamar ma ba a yi ba a ta ibu minar zambi kamar lazan bala don da ya tuba Allah ya fi masa kamar ma bai taɓa yin zunubin ba ne an fahimci wannan to sun gudu a uhudu to amma gudun a ba ya alƙawarin azaba ba abinda sa'id abu sa'id yake cewa kenan yake cewa wannan gudun da Allah ya ce wa ma'awahu jahannam to gudu ne wanda yake banci yakin badar kawai ba sauran yakoki ba ya kawo wannan qariya ta yakin uhudu ya sake kawo wata qariya ta yawm hunayn a wanda yake cewa a yawm hunayn Allah ta'ala yake cewa summa tawallaitum summa wallaitum mudbirin summa yatubu Allahu min ba'di dhalika ala man yasha a yakin hunayn ma wa'an sun juya baya sun gudu wallaitu mutubirin sun juya baya suna masu gudu amma Allah ce sun mai tubu Allah min ba'di zalika ala man yasha wanda suka gudun sana Allah ya karbi tuban wanda ya so daga cikin su an fahimta da wannan qadiyya ce ta fassara ayar alqur'ani da qadiyya da manasiba da ta sauka amma an kace duk wanda ya juya baya gun yaki ya gudu to wannan abin da ya zo a wannan ayar iyakansa to ya zaka yi da wannan ayoyin kuma yasa akwai sababin nuzul akwai qadiyya akwai munasaba duk wani iya cikin babu tafsir wanda dole sai an kokarin an san wannan domin a fitowa da al'umma abin a fili an fahimci wannan domin akwai am akwai khas akwai mutlaq akwai muqayyad duk suna cikin babu tafsir amma akwai hadisi na Abu Huraira wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ijtanibu sab'a sab'a sab'ul mubiqat sab'a al mubiqat ku tsoraci waɗansu abubuwa guda bakwai masu halakarwa al mubiqat al mubiqat kenan masu halakarwa ƙila ya rasu ma hunna suka ce manzan Allah su waye waɗannan abubuwa guda bakwai farko manzan Allah ce al-ishraku billah shirka wa sihir da tsafi wa qatlun nafs allati harama Allah illa bil haqq da kashe ran da Allah ya haramta a kai da haƙi wa wa aklu malul yatim da cin dukiyar maraya wa akalu riba da cin riba wa tawalliyu mazhaf da juya baya bayan an yi arba da tafiya za a yi yaki to wannan al-muhlikat ne wanda ɗabi'arsa ne wannan babu dalili babu uzuri to iya nema ya jefa kansa cikin halaka matuƙar bai tuba an fahimta wa qazafu al muhsanatil ghafilatil mu'minat da kuma yi wa mace bawar Allah ka tangage a mata qazafi a jefe ta da kalma ta zina kuma ba ta yi to ita ma wannan iya cikin qazafi iya cikin muhlikat an fahimci wannan to wannan shine wanda Allah ta'ala ke cewa ma'awahu jahannam wa bisal masir wanda ya gudu a badar ba tare da ɗayan wancan abin guda biyu ba to ya juya cikin fishin Allah kuma kuma sauta kuma makuma ta ɓaci na'am aya ta gaba da
falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع بصير Imam Mujahid bin Jabal ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi dan Abbas إن الله سميع عليم aran ma ya dawo kenan a Imam Mujahid bin Jabal Allah ta'ala ya kare da yake cewa wannan aya ta sauka lokacin da aka dawo daga Badar sai wa'ansu daga cikin sahabbai ce ni na kashe wani ni na kashe wani daga cikin sahabbai suke fadar wannan abubuwa bayan an kashe su da yawa an dawo kuma na tattaunawa sharhin bayan labarai kenan suke ce wane ce ni na kashe wane wane ce ni na kashe wane to sai abin yake nema ya zama alfahari a take sai Allah ya saukar da wannan aya kai sahabbai yan gata ne ba duk abin da suka kama hanyar ba daidai ba sai Allah ya sauko da wahayi abu a mai da su kan hanya a saita su sai Allah ta'ala ke ta falam taqtuluhu ba ku ne kuka yi su bayi in yawa ne sun fi ku in makamai ne sun fi ku da Allah zai janye tallafinsa ba za ku ci nasara a kansu ba walakin na Allah qatalahu ai fil haqiqa Allahu nasirukum liqatlihi Allah ne ya taimake ku domin ku kashe su din amma karfin ku da yawan ku ba shi bane ya kashe su a walakin Allah qatalahum Allah ta'ala cikin nufinsa da ikonsa shine ya nufa ya ci ko kashe su din da izininsa an fahimta wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama ma'ana falam taqtuluhum antum biquwwatikum ba da karfin ku bane suka kuka yi su walakin Allah qatalahum bi nasrihi iyyakum Allah ta'ala ya taimake ku da da ikonsa da taimakon ku kashe su wata ƙawihi lakum da kuma ƙarfafa ku da Allah ta yi da kansu wa ma ramaita iz ramait a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yaƙin badar kamar yadda imamu qatada yace daga ibn zaid abdullahi ibn zaid kenan zakarana zakarana lan rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm uhud yawm badrin afwan akaza yawmi badrin salasa hasayat manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yaƙin badar sai ya ebi wasu tsakon kwani guda uku a hannun shi sai ya jefa su bangaren dama da kafirai ya sake eban wa'ansu sai ya jefa bangaren hagunsu ya sake eban wa'ansu sai ya jefa a gabansu waƙala shahat alwujuh fanhazimu sai mazan Allah ke cewa wannan yanzu wannan jifan da nayi duk ya fada idan kafiran nan fanhazimu saboda ka Allah zai ba mu nasara akan su walaysa fi was'i ahadin min al-bashr an yarma kaffan min al-hasa ila wujuhil jaysh sai malam yake cewa babu daya daga cikin mutane wanda zai ebi tafin kasa a hannunsa ya watsa ta amma ta fada idan runduna sama da mutum dubu sai Allah ta'ala da kansa to manzon Allah Allah ya amfani da shi ne ya ebi wannan yashi ya watsa amma Allah ne ikon fada musu idanunsu suka makanci aka samu nasara gagarima a kansu shine wa mara maita izra maita ba kai ne ka jefa ba a lokacin da ka jefa to amma anan idan an ce ba shi bane ya jefa kamar akwai tufka da warware kenan wa mara maita izra maita ka kamar akwai tabbatarwa da korewa kenan baka jefa ba a lokacin da ka jefa sai malamai suke cewa a jifan manzon Allah yayi amma isar da kasar a idanuwan kafirai kuma Allah ne tunda ya ebi kasar a hannunsa littafin hannu ya watsa tsakaninsu akwai tazara amma ba idan kafirin da kasar ba ta fada ba sama da mutum dubu shi ne wa maramaita izramaita walakin na laharama mana Allah ne ɗau gabaran isar da wannan jimkin ƙasa taka a idanuwan kafirai kowa sai da ƙasar ta shige shi ya ji kamar an harba mai tiyagas suka makance suka ɗimauci wannan kuma tana fito da mu'ujin ramazan Allah a fili kenan ya ibi ƙasa a tafin hannu ya watsa amma Allah ya kai ƙasar idan kafirai sama da mutum dubu wata ƙadiyya a yakin badar akwai manzan Allah ya tura wa yan leƙen asiri ya ce su zagaya su gabe yake faruwa da suka zagaya ma'aikin Allah ki tambaye ɗaya daga cikinsu yaya yanayinsu ba a ce manzala suna da yawa ba yawa suna da yawa ka kirga adadinsu zai ce wallahi adadinsu ba zai kirga ba suna da yawan gaske sai ya ce to ka kula da abin da suke ci kamar dabbobi nawa suke ci a wuri sai ce wannan rundunar gaba ɗaya suna yanka ƙananan dabbobi kamar guda goma a yi ne su cinye su abinci sai ce to za su kai 900 zuwa 1000 ka duba wannan kibra ci irin ta mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai suna cin ƙananan dabbobi akuyoyi ko raguna guda goma to waɗannan mutane za su kai dubu ɗaya ko dubu ɗaya da wani kuma haka adadin su yake wannan kibira ce da kuma irin kwarewa ta fuskantar halayyar mutane a daga cikin irin farala ta manzan Allah wannan ayat tana daga ciki domin Allah ya tabbatar cewa jimkin ƙasa na hannunsa sai da Allah ya isar da ƙasar idanuwan kafin sama da mutum dubu kuma wannan kaɗan ne daga cikin mu'ujiza ta manzan Allah da Qur'ani ya tabbatar sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin irin farala da Allah ta'ala ya masa yace alam nashrah laka sadrak ba mu bane muka yalwata ma kirjinka malaman nahawu suna cewa idan an samu fi'ili mudari kuma lam ta biyo bayan sa lam annafiya to tana tabbatar da abin ne ba tambaya Allah ke alam nashraha laka sadraka na'am sharahana laka sadraka ba tambaya bane Allah iya cewa mu ne muka yalwata ma kirjinka wa wada'ana anka wudhiraka sannan muka ije ma nauye-nauyen da zai hana ka sakewa a duniya manzan Allah ba wani nauyin da ya hana ibada ga iyalai ga jama'a ga tawaga ga al'umma amma ibadarsa bai taba fashi ba tun da Allah ya shi kaga Allah ne ke ijiwa mutum nauyi wanda zai hana shi ibada an fahimta kamar alam ya jirke timan fa'awa na'am ya jirke timan fa'awa ga fi'ili mudari'i ga lam ta biyu bayan shi Allah ta'ala ke cewa wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama wa liyubuliyal mu'minina minhu bal'an hasana domin Allah ta'ala ya jarrabi masu imani da bala'an hasana da wata jarrabawa mai kyau domin an kai su a badar an kawo bursunonin yaƙi kuma an samu nasara an ci nasara kuma an dawo da ganima inda Allah sami'un alim Allah ta'ala mai ci ne ko masani ne ya san hikimar da ya kuma iya jin duk abin da kuke faɗa a wannan yaƙi an kashe kafirai da yawa irin su Abu Jahal anan ya mutu irin su Ukiba bin Rabi'a irin su ga sunan dai a urwa bin rabi'a duk dai wannan jigajigan kafiran duk a wannan yakin aka yi su Allah ta'ala ya kishe su a badar aka jefa su a rijiya har manzon Allah ya zo kan rijiyar ya tsaya yake cewa yanzu abinda Allah ya kirawo su ɗaya bayan ɗaya ya wane ya wane yanzu abinda Allah ya tabbatar abinda Allah ya alƙawari kun gan shi sai umar yake cewa manzon Allah ai ba za su shiga ba matattu ne ba sun riga sun mutu sai yake cewa wallahi maganan nan da nake kai baka fi su ji ba abinda nake faɗa baka fi su ji ba suna jin abinda nake faɗa sai dai ba da masu ba da amsa abinda na muku alƙawari in kun mutu kan kafirce kun gan shi manzon Allah ya ce da Allah zai ba su dama su yi magana mu ji ce tabbas mun gaci ya rasulullah an fahimci wannan to wannan shine kare da faru Allah ta'ala ya halaka manya-manyan kafirai manzon Allah suka dawo gida da nasara da yi da sahabbansa na'am ayati gaba da ذلكم وأن الله موهلك للكافرين
Allah ta'ala ke ta zalikum wannan abin da ya faru tun daga falam taqatuluhum walakin Allah qatalahu da kashe su da jefa musu tsakoyin da dukkan wani abu da Allah ta'ala ya tanadar da kisan da huka musu da jifa da tsakoyin da ma'aikin Allah ya jefa musu to wannan duka Allah ta'ala yake cewa zalikum wa anna Allahu muhinu Allah yayi wannan ne wasu malama suna cewa fihi ijmar ai zalikum wa alamu anna Allahu muhinun kayl kafiri ku sani cewa Allah ta'ala shine mai raunatar da kaidin kafirai muwahhinun a kamar yanda wa'ansu daga cikin ƙura suka karanta akwai imamu nafi'u da ibn kathir da ahallu basra shine su ne akwai ah, Abd- abdullahi bin amir shami da kuma abu amur bin al'ala su ne ahallu basra to waɗannan duk sun karanta zalikum wa annan lahamu an yi wa wawunta shidid kuma an yi tanuni a kan nunun muwahinun kai da kafiri sauran ƙurra kuma zalikum wa annan lahamu muhinu kai da kafiri an fahimta shi kuma imamu hafsu shi kadai ya keɓanta da wata ruwaya tasa kawai bai yi tanwini ba bai kuma tashiridi ba sai ya idafa zalikun bi annan laha muhinu kai da kafiri wa'ancan kuma zalikun bi annan laha muhinun kai da kafiri an fahimta su kuma waɗannan imamu nafi'u da yake imamu warshi iya cikin almajiransa ya sa ruwaya wurin ta zama kazalik wa zalam muwahhinun kaidil kafirin cewa Allah ta'ala domin shine mai raunatar da kaidin kafirai duk inda kafirai suka yi kaidi to Allah ta'ala shine mai raunata shi ko mu ma hatta mu ma ya zama ga irin wannan abubuwa Allah ta'ala na ce kullama auqadu naran lil harbi atabaha Allah duk lokacin da suka kunna mutu suka kunna muku wutar yaki sai Allah ya kashe wutar da kansa abubuwan da aka kulla musamman wannan kasar tamu da sauran kasashen musulmai abun ba kankanin abu bane wallahi tun daga shigo demokuraɗiyya 99 zuwa yanzu zuwa abin da ya shafi corona zuwa abin da ya shafi boko haram abin da aka kulla wa musulmai ba kankanin abu bane Allah ne da kansa yake ware kullun ba sani ba an fahimta Allah ne yake warware kullukan da kansa amma target din ko rabin rabin rabi bai cika gunsu ba yadda aka kullo aka kudunduno abin ya zama to matsala ga musulmi ga musulunci wallahi ɗayan ɗare su bai cika ba a yadda suke su to kaga a yanzu ma Allah iya raunatar da kaidinsu kamar yadda a lokacin manzon Allah da sahabai Allah ke raunatar da kaidin kafirai wa anna Allah muhinu kaidil kafirin Allah ta'ala shine mai raunatarwa yayi ɗaiɗai da kaidin kafirai da suke wa musulmi da musulunci Allah ta'ala ya ƙara wargaza kaidinsu ya ƙara taimakon musulunci da musulmi a kansu na'am aya ta gama da إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين
wannan kuma abu jahil ne ya zo da shi da tawagar suka yi wata addu'a suka ce to da manzan Allah da su a zo a yi wata addu'a duk wanda ya kasance a cikin mai yanke zumunci ne wanda ya zo da sabon abu da bahi da dalili wanda ba mu san shi ba fa'ahinnuhu gada kamar Allah ka halakar da shi gobe ai ai ahalakahu an fahimta lokacin da za a gwabza yakin badar din ne aka yi wannan suka ce duk wanda ainihin ya zo da sabon abu ko ya zo da tsarin raba zumunta to Allah ka kashe shi Allah ka halaka shi shine in tastaftihu faqad ja'akumul fath abinda kuka nema Allah ya zo da hi na fatahi ma'ana na yanke hukunci kenan alqada yanke hukunci akan wanda ya zo da sabon abu ko wanda ya zo da raba zumunci to faqad ja'akumul fatahu to abinda kuka nema agun Allah gashi nan yazo kamar waɗanda suka yanke zumuntar waɗanda suka zo da sabon abin su ne kafirai kuma ga irin halakar da Allah ya musu an fahimci maganar abin da kuke nema da kuka yi tawassuli da shi Allah ya yi halakarwa akan wanda kuka shi ne mai yanke zumunta kuma shi ne mai wanda da sabon abu to Allah ya ce faƙar ja a kumul fatahu ga buɗin da kuka nema nan ko ga hukuncin da kuka nema nan agun Allah ya yi an fahimci wannan yini in tastafatu faƙar ja a kumul fatahu wa in ta'udu na'ud idan a gobe mawa ƙara cewa Allah ya kawo abu kaza akan mai abu kaza to Allah zai kawo wa in ta'uduna ud walan tug falam tuguni an kun fiyatukum shay'an walau kasarat Allah ta'ala yake cewa rundunarku ba abin da za ta kare ku duk yawanta domin kuma domin kuma ku da imani alfatuhi ne alqada bi halak a mimman huwa kazalika wa huwa abu jahal wa man qutila ma'ahu dunan nabiya sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin halakar ta faru akan Abu Jahil da wanda suka tare da shi wajen wanda aka yi su a ainihin Badar wa in tantahu ai anil kufri wal hur wal harb idan kun kame hannunku kun daina kafirci kun daina yakar musulunci fa huwa khairul lakum to wannan yafi zama alkhairi akan ku amma wa in ta'udu liqitalin nabiy sallallahu alaihi wasallama idan kun dawo wajen yakar manzan Allah da cizguna masu imani na'ud Allah zai dawo da nasararsa kan manzan Allah da masu imani wa in ta'udu na'ud li nasrihi alaikum kuma Allah zai taimaki manzan Allah da sabai akan ku walan tuguni ankum ko walan tuguni ankum fi'atukum shay'an wala kasurat wanda yawan ku bai amfana muku komai ba ai walan tuguni tadfa ankum fi'a wannan yawan naku bai isa kare jama'ar musulmi ba bai isa tare komai daga abin da za su muku ba walau kasurat ko da za ku ƙara yawa akan yawa wa anna allaha ma'al mu'minin domin Allah ta'ala iya tare da masu imani bi nasrihi wa wa ta'idihi domin Allah ta'ala iya tare da masu imani zai taimake su kuma zai ba su nasara an fahimta ka'idar ku jaddada imanin ku yayin uwa in dai kun jaddada imani kun kyautata alaka to duk abin da kuka sa a gaba Allah zai biya muku shi Allah ya yi alƙawarin zai taimaki masu imani Allah ya yi alƙawarin zai dafa wa mai duk inda suke sai dai in ku ne ba ku cimma yarjejeniya da Allah ɗin ba da yawa abin da ya sa musulmin yau suke ganin baƙin ciki da tasku abin da suka fi ƙarfinsu ya fi ƙarfinsu to shi ne sun bar Allah ɗin ne kawai sun saki Allah abin da Allah ya ɗora su a kaɗin sun watsi da shi ba tauhidi ba ibada ingantacciya ba bin sunna ba mu'amala mai kyau ba abubuwa dai ga sunan da yawa wanda Allah ke fishi da su in dai al'ummar musulmi suka zo sun kutsa kai cikin irin wannan abubuwan to nasara tana gun mai karfi mai makami haka umar yake faɗa runda nasara ba in dai kun ka faɗa da ka faɗa da sojan saban Allah da kece alfarmar shari'a to fa nasru bil aqwa nasara tana gun mai karfi haisu la yujidul atika lokacin da ba a samu mai mai tsoron Allah ya fi wani tsoron Allah ba an fahimci wannan saboda ka mu dawo mu gyara imanin mu dawo mu gyara alakar mu yayin uwa imanin mu yayi rauni musamman al-imanu bil qadr yayi rauni mutane da yawa sun dina neman abagon Allah suna ganin kamar an sai Allah ba ni Allah ya taimake ni suna ganin kamar Allah ba zai taimake ka ba sai kame-kame da ƙulumboto da leƙe-leƙe da kame-kame kawai wannan shi ne suke gani shi ne kasuwa mai ci sa kasuwar bokaye ta yi yawa kasuwar masihirta ta yi yawa kasuwar ina ne ta yi yawa domin duka wannan rashin imani ne barin allah ne ɗan adam ka duba ba ka dawo ka yi aiki ma da hankalinka musulunci ya baka labari ga yanda halittar take da farko halittarka take da farko dogon manihi ne asalin halittarka ruwa mai rauni Allah ya sahi cikin mahaifar mahaifiyarka Allah ya rene ka kimanin akalla wata tara tun baka motsi baka da kana jamit sandararren abu Allah ya busa mare ka fara motsi duk wani tanyo da agaji to Allah ne fa yake kai ma kana cikin mahaifar mahaifiyarka ba wanda ya sani ko ita mahaifiyar ba ta san irin taimakon da Allah ya kai ma ba kana da rai za ka iya yin jinya za ka iya bukatar wani abu kana da limfashi amma allah ne yake kai ma a lokacin da ka bukata ba wanda ya sani ka fara girma cikin mahaifiyar ka fara motsi kafin ka fado duniya wannan mahaifiya ta kafa za ta iya shan ruwan zafi kuma cikinta zai shiga amma sai allah ya kare ba zai je sabe mafata ba mahaifiyarka za ta ci yaji amma sai allah ya kare yajin ba zai je illatar da kai ba mahaifiyarka za ta tsuguna sai Allah ya kare ba za ta matse kai samu lahani ba Allah ne ya ma wannan ya taimake ka yi ma wannan tagomacin kana cikin mahaifiyarka kuma sai bayan ka zo duniya yare ne ka kasha iskarsa ka sha ruwansa ka ci abincinsa ka zauna a ƙasarsa kana jariri baka fara komai ba ka fara komai ka girma sai ka girma kuma ka ce wancan Allah ba zai iya ma abin da kake so ba sai ka hada da muka sai ka hada da masu tsafi sai ka hada da bige-bige da kame-kame wannan butulci ne innal insana li rabbihi lakanu dan adam game da ubangiji mai yawan butulci ne iya da yawan butulci idan kai tsayi to ka san Allah ta'ala babu abun da bai mata goma shi ba hasali malaman kimiyyar musulunci suna cewa a dugon ruwan halitta na ɗan namiji dugo ɗaya wanda a cikinsa ake sa ran abin da zai zama halitta a cikin mahaifa an ce akwai abin da Allah zai so na halittar 'ya'yan adam saboda miliyan biyu a ciki a inzali ɗaya akwai ƙoyayen halittar da kowanne Allah ya ba shi dama zai iya zama halitta saboda miliyan biyu amma duka Allah ya hana su faɗa wa mahaifa kai Allah ya so ka faɗa cikin mahaifa nawa ka biya Allah kun yarjejeniya da shi zai ma haka dukkan su an su fita demonstration wa an su fita ina ne duk amma kai in Allah ya so ka fada cikin mahaifar kana fada kuma sai Allah ya rufe mahaifar yasa Allah ta'ala ya kira mahaifa da gu amintacce qarari makki qarari makki kana shiga a rufe ba za a bude ba sai ran da zaka fado duniya Allah ne ma wannan gatan ba kuma sai yanzu dan kana neman wata kujera ka ce ka je gumboka dan kana neman wani office dan kana neman wata biyan bukata sai ka ce Allah da ya ma wannan bai ise ma ba sau daga wannan butulci ne kuma Allah ta'ala baya son masu butulci ina ba ta an fahimci wannan to Allah ta'ala ke cewa yawan ku bi amfani mawa komai ba kuma dukkan inda kafiri yake kaidin sa Allah iya raunatar da shi wa anna Allah muhidu kaidil kafirin na'am aya ta gama da ya zalikum fazuquhu zalikum fazuquhu ko ba shi bane to to to muje ya ayyuhal الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون
الله يتقبل يتوياكم مسو إيماني أطيعوا الله ورسوله yaku masu imani ku yi wa Allah da'a kuma ku yi wa manzon Allah da'a wala tawallau anhu kada ku juya baya wa yi wa Allah da manzo da'a wa antum tasma'un kuma alhali kuna ji qur'ani yana muku wa'azi kuna ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiran ku nan an ce ya ayyuhal ladzina amanu atiu Allah wa rasulahu ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon sa da'a sallallahu alaihi wasallama amma sai aka ce wala tawallau anhu sai aka mai da mirin ya kuma na mubarak maimakon da mirin ya kuma na musanna wala tawallau anhuma amma sai aka ce wala tawallau anhu an fahimta qur'ani ya zo da wannan salon da yawa a ayoyi wanda a wani gun Allah ta'ala ke cewa wallahu wa rasuluhu a haƙu an yurduhu daidai ne ka ce a haƙu an yurduhuma amma sai Allah ya ɗayinta da mirin domin sun ce a ɗa'atullahi ya ɗa'atu rasul an fahimta da'a ga Allah ita ce da'a ga manzon Allah man yudi'ir rasul fa kada da'a Allah duk wanda yayi wa Allah da'a to tabbas yayi wa manzon Allah da'a wanda yayi wa manzon Allah da'a tabbas yayi wa Allah da'a an fahimci wannan to yasa aka dayanta da mirin ana domin in kace zaka yi wa Allah da'a amma ba za ka yi wa mazan Allah ɗa ba Allah ba zai karba ba in ka ce za ka yi wa mazan Allah ɗa a baruwanka da Allah Allah ba zai karba ba yasa ɗan abbasu yake cewa ayoyi ne Allah ya gwama guda biyu biyu uku a ƙur'ani wanda kowace ba za ta yi aiki ba sai da yarwarta a tsi'ullah wa tsi'ur rasul a tsi'mu salata wa atu zaka da kuma ibadatullahi wal ihsan ila walidai waɗannan bayan da za a yi karaba ɗaya a cikinsu ɗaya ma aiki idan ka ce za ka yi taiwa Allah bauta amma ba ruwanka da mahaifanka to bautar ta kama Allah bayan su domin Allah ya ce ridan lahi fi ridan walidai wa sukutun lahi fi sukutun walidai Allah ya ce yardar amazan Allah ya ce yardar Allah tana karkashin yardar iyaye haka nan fishin Allah iya karkashin fishin mahaifa an fahimci wannan haka nan wanda ya ce zai yi sallah ba zai ba da zakka ba Allah ba ruwansa da sallarsa wanda ya ce zai ba da zakka ba zai yi sallah ba min babi aula Allah ba ruwansa da shi hakanan wanda ya ce zai yi wa manzan Allah ɗa'a ba ruwansa da Allah ko ya ce zai yi wa Allah ɗa'a ba ruwansa da manzan Allah to Allah ba ruwansa da shi an fahimci wannan to shi yasa Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu ya ku masu imani atiullah ku yi wa Allah ɗa'a wa rasulahu an kawo wawul ataf anan domin sun ce da'atullahi shay'un wa da'atur rasul shay'un akan akwai bambanci tsakanin da'ar Allah da da'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah subhanahu wataala da'ar tsawon lokacin ɗau'an wa karhan ne ko kana so ko baka so to wani lokacin sai kai wa Allah da duk kafircinka yanzu misali Allah ta'ala ya haramta wa musulmi bayyana al'aurarsa a waje an fahimta har manzon Allah ya hadisi la'anallahu nazira wal manzura ilai Allah ya la'anci mai bayyana tsiraicin safi da mai ganin tsiraicin mutane a daga Allah ya la'anci su shi yasa aka haramta tsugunan biyan bukata a waje ko a titi a samu makewayi ko bayan gida ko wani gun da zaka kare tsiraicinka to amma a yanzu kafirai nawa ne suke da banɗakuna a gidansu kafirai nawa ne in suna jin fitsari ko ban gida sun buye suke yi kaga sun yi wa Allah da'anan karhan don dole an fahimta yanzu akwai lokacin da sanyi ya tsananta akwai wata wanda ba musulma ba muna magana da ita sai ta tako hijabi na musulmai sai na ce ke wa ba ki sutura musulmai kika sa sai ta ke to ai sanyi ake hisa na saka wannan kaga ta bi Allah wajen lullube al'aurarta karhan domin sanyi ya sanya ta dole sai ta kwaikwayi musulmai jin shiga su to akwai da'ad da za ka yi wa Allah don dole kamar ama mutuwa mahaifinka ya mutu ko babarka ta mutu ya haƙuri alhamdulillah mutuwa aka ma ba daɗi amma kana yi wa Allah godiya karhan ne in ma baka yi ba dole abin su ya faru to shi da'ar Allah wani lokacin don dole dole ba za ka masa da'a kawai amma ɗa'ar manzan Allah ana yin ta ne da san rai sai ka so sai kuma Allah ya soka da rahama da imani sai Allah ya soka da aljanna an fahimta ta'atu fi ma amar wa tasdiqu fi ma akbar wa Allah yi ubadallah fi illa bima shar'a wa an yutna ma na an wadaja manzan Allah kamar da'a duk abin da dora ka aka duk magana ka gaskata ta kuma ka kaurace abin da ya hana sannan karka bautawa Allah sai abin da manzan Allah ya ce wannan shine shari'a atiullah wa rasulahu kiwa Allah da'a kiwa manzansa da'a wala tawallau anhu kada Allah da manzo su dora kan wata hanya ta alkhairi ku juya baya kar a ce yau kana juya wa sunnonin manzon Allah baya ba daidai bane ko dan ba su daidai ra'ayinka ba ko dan ba su daidai da matafiyarka ba a'a juya wa sunnar manzon Allah baya halaka ne sayyidina ali radiyallahu anhu ke cewa ina jin tsoron da ki aiki da hadisin manzon Allah guda ɗaya ina zata zan halaka a wannan tsarin juyawa manzon Allah baya halaka ce karara an fahimci wannan to Allah ya ce kar ku juya masa baya wa antum tasma'una liwa'as wal qur'an alhali kuna jin wa'azi kuma kuna jin qur'ani an fahimta kar ku yi wannan Allah ya hana mu juyawa manzon Allah baya Allah ta'ala kuma ya hana mu juyawa wa'azi baya alwa'azu alqur'anu wal mau'iza da alqur'ani da wa'ada da qur'ani da wa'azin sa ana yi to karka juya musu baya duk inda ka je laifin ka nemi taimakon Allah ka gyara inda ka ji daidai neman taimakon Allah ka tabbata abu na amma ya ci gama
ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون
Allah ya ce wala takunu kar ku zamto kallazina qalu sami'na kamar kafin kafin tashbih ne kamar mutanen da suka ce sun ji kamar yahudawa kenan sami'na wa asaina sun ce mun ji amma mun saba to ku musulmai kar ku zamto irin wadancan kar ku ce kun ji amma a hali wa hum la yasma'una alhali su din basu ji ba kar ku ce kun ji da fatun kunnuwanku amma jin bai haifar muku da aiki ba kar ku ce kun ji amma kuma jin bai ɗora ku kan gwadaban da Allah yake so ya ganku ba shine wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un ay la yaquluna bi alsinatihim sami'na kar ku faɗa da harsunan ku mu mun ji an gane ko min ji da kunnuwanmu amma hum la yasma'una amma ba su ji ba ai la yatta'izuna wa la yantafi'una ba sa wa'azantuwa wa la yantafi'una bi mawa'izihim kuma ba sa amfanuwa da wa'azin da ake musu to irin wannan sune sami'ina wa hum la yasma'u akwai as-sam'u akwai al-istima an gane ko as-sam'u shine jin mujarradin ji kawai an gane ayi abu kaji ayi wadi ihu kaji ayi karatu kaji ne sam amma akwai al-istima ji na saurare da fahimta ul uhiya ilayya annahu istama' nafaru min aljin fa qalu inna samina qur'anan ajaba kage Allah ya abai da istima'a can domin sima'a qabul sima'a mau'iza wa tadabburi wa tafakkuri ji ne na fahimta da wa'azantuwa da kuma tuntuntuni amma mujarrajin asam to ko ka fahimta ko baka fahimta ba ko kana neman fahimta ko baka neman fahimta zaka ji amma al-istima' shine ji jin kuma ya haifar da fahimta fahimtar kuma ta haifar da aiki an fahimta to sai Allah ne ke cewa la taqulu kallazina qalu sami'na kar ku kasance ku musulmai irin waɗancan mutanen yahudu kenan za ce sami'ina mun ji amma mun saba mun ji amma ba mu ji ba an gane ko sun zo gunsa sun zauna suna jin abin da manzo Allah yake faɗa na wa'ayi in sun koma can baya ma za qala anifa me ya faɗa ɗazu ne me ya faɗa ai kawai dai ina ji amma ban fahimci abin da ya faɗa ba to wannan ji ne na munafirci ji ne kuma na siffar yahudanci da kafirci ji ne ba na fahimta ba a matsayin ka na musulmi duk inda za ka je to ka je gun wa'azi da kyakkyawan niyya ka je gun ta'alimi da kyakkyawan niyya da niyyar ji da fahimta da aiki amma in ka je domin ka ji kuskuren wane ko ka ji lahanin wane to sai Allah ya barka da wannan ba za ka fahimta ba kuma babban abin da ake so a wajen karatu ko wajen ta'alim ko wajen wa'azi fahimta a karanta abu ka fahimta na hawa ka wajen aiki ka hau na gujewa wajen abin nan kada aikata kada ka ji aikata shi wani shine riba ta zuwa gun wa'azi ko karatu ko nasiya ko darasi da sauransu amma in zaka je da wani manufa bayan wannan to ka ko kasira ka tabe kai hasara dan domin duk zaman da za a yi anan ko da za mu kai awa biyu uku to muna cikin rahamar Allah muna cikin kulawar mala'iku muna cikin sanyin ni'imar Allah subhanahu wataala kuma Allah sai ambaci kowa a fadarsa amma banda wanda ya zo da mummunan niyya in ka zo da wata manufa ba ta alkhairi ba wallahi duk wannan alkhairin da ake yi ba ba kai a ciki an fahimta sai a barka da kokarin jin kuskuren nahwu ko na balaga ko kokarin makazil huruf ko wace sai a barka da wannan amma ladan da ake samu a gun ba za ka same shi ba an fahimci wannan wannan ko musamman yan uwa ɗaliban ilimi suna da wannan yan uwa ɗaliban ilimi ku yi ƙoƙarin ku gyara manufar ku da yawa a gurabe da yawa wani zai je gu da wajen mummunar manufa a yi zan je na ji ya tilawa su take ko ba wani yaran ma yawa zan je ji ya na hawan su yake in ya yi digiri a arabic media sai ce zan je ji ya iya da nahau ku iya da balaga kuwa iya da mandik in kuma islamic sai ne jinji tafsiran waye ke karantawa tafsiri ɗaya yake sawa jalali ne a gabansa ko iya buga musayi da manyan malaman tafsiri in dai da wannan manufar ka je wallahi baka da lada an fahimta amma in ka je da manufar alkhairi da sauraro da fahimta kuma ka ji wannan din sai ka yi nurun ala nur sai ka yi wannan ka yi wancan amma in ka je da bangare ɗaya sai Allah ya barka da bangare ɗaya wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un kar ku zama to irin waɗancan za su ce sun ji kuma alhali ba su ji ba Allah ta'ala ya tsare mana jinmu da imaninmu Allah ta'ala ya taimake mu ya samu yi lafiya mu gama lafiya wannan kuma shine darasinmu na hudu a cikin suratul anfal insha Allah za mu samu matsaya nan abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu mu kuma da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ka shirya da mu tafarki madinici muna addu'a kasar mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan guguwar zabe da take neman tasowa Allah ka mana zabin abin da ya fi alkhairi a addinin mu da mu'amalar mu da rayuwar mu Allah wanda muka rasa cikin mu Allah ta'ala ka ji kansu ka yafe musu mu kuma Allah ta'ala ka sa ƙarshen rayuwa mai kyau Allah ka karbi ayyukan mu Allah ka karbi ayyukan mu akwai masu bukatun addu'o'i da yawa kamar alarama shi ma iya bukatar addu'o'in mu Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi akwai ɗaya ma daga cikin yan uwa shi ma ya ci musa shi addu'a domin wata bukatar sa da yake nema a gun Allah Allah ta'ala ya biya masa da dukkan masu bukatu wanda suka faɗa da wanda ba su faɗa ba to muna don Allah ta'ala ya biya bukatun mu na alkhairi ni ma akwai wata bukata da nake neman ta yin addu'ar ku Allah ta'ala ya biya mana ita Allah ta'ala ya kaddara alkhairi cikin ta muna ƙara addu'a ga marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya akwai dan uwa malam Ibrahim Musa wanda ya samu tsautsayi na karaya muna masa adon Allah ya ba shi lafiya akwai sha'aibu daya daga cikin mamun wannan masallaci makocin makaranta shi ma ba shi da lafiya yana ma asibiti yanzu haka muna mai adon Allah ya ba shi lafiya Allah ta'ala ya saka fara yake yi akwai yan uwa yan media gamayyar su duka suna son addu'o'in mu muna yi musu adon Allah ta'ala ya biya musu bukatun suna alkhairi inda suke dau nauyin yada wannan da'awar Allah ta'ala ya dau nauyin biyan bukatun suna alkhairi Allah ta'ala ya biya musu bukatun suna alkhairi da namu gaba daya Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka dade mu da ruwa mai albarka Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka raba mu da kwari da fari da duk abin da zai kama mana matsala game da wannan damuna tamu Allah ka kiyaye mu shi Allah muna roƙonka ka tsare mana mutuncin mu da addinin da gidajen mu da iyalan mu da garuruwan mu Allah ka ba mu tsaro da kariya daga dukkan masu nufin mu da mummunan manufa ya Allah Allah ta'ala muna roƙonka ka mana mafita a wannan rayuwar tsadar rayuwa da ake fama da ita Allah ta'ala ka mana maganinta Allah ka shiga cikin al'amarin mu Allah ka sassauta mana wannan musiba Allah ka zuba wannan bala'i ruwan sanyi Allah kai ne mai iko akan komai akan kowa Allah ka sassauta mana wannan rayuwa ya Allah Allah ta'ala ka biya kowa bukatun su na alkhairi duk wanda yazo wannan masallaci Allah ka mai da shi gidansa lafiya Allah ka hada mu da ladan da ake samu kuma Allah ka biya kowa bukatun sa اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين